أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته tubar mu ta yau za ta yi magana ne akan falala na watan ramadana tubar tana farawa ta yau da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ɗaya daga cikin na duban wannan masallacin mai suna malam iyal Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa ce kuma an yi jana'izarsa kamar yadda addinin musulunci ya tanada muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da rahma a gare shi kurakuran da yayi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa kyawawan ayyuka da yayi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya lallanta masa yan uwa da abokin arziki Allah ya ba mu hakurin rashi ababen da ya bari muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana su ya haɗa kawunan su ya sanya musu barka tukubar tana farawa daga mamata godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zaɓi watan Ramadana ya fifita ta akan sauran watanni wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata ta Ramadana wanda ya sanya wani dare a cikinsa mafi alheri na darare tudu wanda babu irinsa a ciki wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin Al-Qur'ani mai girma yake cewa shahr ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan ma'ana wata ta ramadan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da al-Qur'ani a cikin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan al-Qur'ani da zaman to shiriya ga mutane da kuma hujja da kuma shiriya daga fata zuwa gaskiya ira da amincin Allah ƙara tabbata ga jayyan abin halitta shugabanmu masoyinmu annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gami da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya bayan haka hukumar ta cigaba cewa ya ku yan uwana musulmi an ruwaito daga Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yayi mana hutuba a cikin kwanakin ƙarshe na watan Sha'ban sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane hakika wata ne alfarma ne girma ta zo wata ce cikin da albarka wata ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya azumi a cikin ta na farilla Allah subhanahu wata'ala ya sanya aina filfili a cikin ta don neman kusanci zuwa gare shi wata ce da ake mata lakabi da watar hakuri domin in baka da hakuri ai sai ka daure sai ka ci abinci kuma ko amma hakurin nan da tsoron Allah shi ke hana mutane cin abinci in ba haka ba ga wani can ya ce wallahi sai ya koyi a ɗakin shi amma saboda dai Allah ya ce kar a ci shi yasa kawai ba zai ci ba to ka ci gaba da daurewa kake ci dan in ka kuskura kaci mutum zai biyo baya kuma Allah ya yi mana. Allah kuma ya sanya haƙuri da za ka yi a wannan watan har ka yi wannan azumin ya sanya sakamakonsa ya zama su gidan aljanna. Idan duk wanda ya daure ya yi wannan azumin har Allah ya raya shi ya kai kwana ashirin da tara ko ko ya cika ya zama talatin an gama kenan ko? To Allah ya ce sakamakonka shi ne gidan aljanna. Allah ka sanya muna cikin wata ce wadda ake bukatar aitayin taimako kar ka lura da kankancin abin da zaka bayar kai ta yin taimako kawai barkwatan abin da Allah ya hore maka ka gani ai ga wani bawan Allah har yanzu bayan Allah ba sa kare wani bawan Allah ya aiko ya ce tabbiri da ake yi a wannan masallaci ya ɗauki nauyin saki a gidan rediyo na tarayya minti talatin fi sabilillahi yace kar a kuskura ma a sunan shi yayi wannan ne don Allah Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa da alheri ana sawa karfe shida da rabi zuwa karfe bakwai na yamma ne dan Allah subhanahu wa ta'ala wasu bayan Allah ma suka kira wani suka ce a gaya wa al'umma musulmai su asibiti ne suke da shi MSK Special Hospital Makarbi Road Rigasa suka ce a sanar da al'umma musulmai cewa za su yi operation kyauta saboda alfarman wannan wata ta Ramadana a matsayin gudunmawansu ga al'umma musulmai karkashin kulawa ko ko karkashin jagoranci na Dr. Sani cututtukan da za su yi ma mutane operation kyauta shine akwai ayaniya ayaniya akwai ƙaba ta ciki za su yi ma maza da mata har da ƙananan yara akwai cuta na appendix shi ma za su yi ma mutane kyauta in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu gobe za su fara karfe takwas duk wanda ya san yana da wata wani mai lalura irin wannan to ya gaggauta ya je asibitin yana nan makarfi road cikin rigasa garin Kaduna kuma dai Allah subhanahu wata'ala ya saka mu da alheri ka gani ke nan uwana ka ƙara sawa a ranka cewa wannan wata wata ne da ake buƙatar taimako abin da Allah subhanahu wata'ala ya sare maka yi kokari ka taimaki waɗanda za ka iya taimako baka sani ba zai iya zamantowa shi ne taimakon da za ka iya yi na ƙarshe domin waye ya taɓa kawowa cewa malam irin zai iya rasuwa babu wanda ya taɓa kawo ko akwai ne babu yau gashi mun waye gari babu shi kai ma baka sani ba abin alherin da za ka yi zai iya zama shi ne na ƙarshe a rayuwarka daure bari ka ji abin da sahabbai ma suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce shahru muwasat wata ne na taimako duk wanda yayi ya bai wa wani abun bude baki Allah subhanahu wataala zai gafarta masa zurbansa gaba daya ku sani kuma ya ku musulmai inji manzon Allah wannan wata ce wanda ake yanta mutane daga barin shiga gidan wuta duk wanda ya ciyar da wanda yake azumi har yayi bude baki daga abin da Allah subhanahu wataala ya baki Allah subhanahu wata'ala zai ba shi kusan kwacin ladan wannan mutumin da ya azumi ba tare da an rage masa ladansa shi wanda ya azumin ko kuma ba nan da nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke cewa suka ce ya rasulullah ya daka da Allah ai ba kowane ɗaya daga cikin mu bane yake da wadatar da zai iya baiwa mutane abun buɗe baki Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce Allah subhanahu wata'ala zai ba mutumin da ya baiwa wani abun buɗe baki ko da da dabino ne kwara ɗaya ka kalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko da da dabino ne kwara ɗaya za ka ɗauko ka ba wani musulmi ya ci a matsayin abun buɗe bakinka yace Allah subhanahu wata'ala zai baka wannan ladan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci da cewa au ala turbati ma'in ko da ko ruwa ne za ka ɗibo kofi ɗaya ka baiwa wani ya karba ya sha a matsayin abun buɗe bakinsa masala sallallahu alaihi wa sallama yace kai ma za a baka wannan ladan masala sallallahu alaihi wa sallama yace aw masqat labni ko ko kurdi daya na nono an san nono waye ko ba haka ba nono dai wannan ka dan sai wani dan kofi dai haka ka ba wani ya dan kurba haka masala sallallahu alaihi wa sallama yace za a baka wannan ladan masala sallallahu alaihi wa sallama yace gore cewa wa man saka qa'iman duk wanda ya shayar da mai azumi yayi da baki da wannan abin shayar wanda ka bashi Allah subhanahu wataala zai shayar da kai daga tafki na wani tafki kenan tafki na alkautara misali sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda ya sha kuma wannan ruwan nawa tafki na alkautara ba ta ba kisu har abadan abada Allah ka sanya mu a ciki wannan gara ba ta ba tana da yawa Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al'umma ta ku sani wannan wata ta Ramadana shahrun awwaluhu rahma farkon watan nan rahma ne wa awsatuhu maghfira tsakiyarsa kuma gafara ne kawai malam karshen sa kuma ifku minan nar Allah subhanahu wataala zai rika yanta mutane daga barin shiga gidan wuta kamar yadda zamu gani a gaba Imam Baihaqi ya ruwaito a cikin littafin sa mai suna Shubul Iman cewa lalle Allah subhanahu wataala yana ƴantawa a cikin watan Ramadana kowane rana lokacin da aka kira sallah za a yi buɗe baki kowane rana Allah subhanahu wata'ala zai ƴanta mutane biliyan ɗaya da ladanin unguwan ya ce Allahu akbar to za a ƴanta mutane biliyan ɗaya daga barin shiga gidan wuta idan juma'a ta zagayo juma'a ta farko ta wata ramadana kamar yau kenan ko ba yau bane juma'a farko yau ce juma'an farko ta watan ramadana san Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kowane awa ɗaya kowane awa ɗaya daga yau juma'a za a rika yanta mutane miliyan ɗin har zuwa ƙarshen wata Manzana sallallahu alaihi wa sallama yake ci gaba da faɗa a ƙarshe yake cewa wa fi akhir yawmin min shahr ramadana a ƙarshen wata ta ramadana kuma sai a haɗa jumla mutane nawa aka samu da aka yanta idan aka haɗa jumla sai Allah subhanahu wataala ya ce a ƙara ninka yawan su a yanta su a ƙarshen wata ramadana dan uwana shi yasa kaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tsawa ya ja hankalinmu ya ce duk wanda Allah ya raya shi ya ga farkon Ramadana har zuwa ƙarshen Ramadana bai iya yin aikin da Allah subhanahu wata'ala zai gafarta masa ba ya sanya cikin wa'annan miliyoyin mutanen da za a ƴan su a cikin wata Ramadana ba misala sallallahu alaihi wa sallam ya ce mala'ika jibril ce Allah ya tsine mai Allah ya nisanta ta daga rama Allah ya sanya su a wuta annabi na kace amin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce amin kaga kenan da ni da kai ba akwai aiki akan mu dole mu ne ba wai shawara ba ne dole mu ne mu dage a cikin wannan wata ta Ramadana ko da dalilan naira hamsin ne mu iya siya mu rika bayayarwa yayin buɗe baki ɗan uwa suna yin buɗe baki da shi ana samun lafiya kaga kai ta yi wannan ya yi shi ma ya yi ita ma ta yi sai a shiga wuta ina za a shiga kenan aljanna yanzu muka karanta cikin wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da ruwa ne ka bayar aka yi buɗe baki da shi Allah zai baka wannan ladan wannan ruwan fa da ake sayarwa yanzu da kan gaba ɗaya bata wuce naira ɗari da ashirin ba yanzu kai dan Allah naira ɗari da ashirin ne kake ganin a tsarin ka sai gidan aljanna da ita to ɗaya ban kai wannan Allah subhanahu wataala zai sanya ka a ciki to kai kuma kana so kawai Allah ya sanya ka so ɗaya ne ai da ni da kai kamata yayi mu daji in dai naira ɗari da ashirin ne to a rana mukan ƙarar da ita a wurin kiran waya mu ga wasu nan mu gaskiya a rana domin ni na san mutumin da kati yake sawa ɗan dubu dubu ɗin nan kankace tsiftawa da bismillah ya ƙare to sai aikin lada ne za a ga naira ɗari da ashirin ya maka tsada don Allah Allah mun tuba Allah ka tafi mu akan aikin lada. Musan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa جعلنا الله من أتاب هذا الشهر المبارك لكن لا النبي الله با yace Allah ka sanya mu a cikin wa'anda za a ƴanta su a cikin wannan wata mai alfarma baka ce abin ba abin ya Allah Allah ka sanya abin da ku ba ta farko ta bauta ke Duba ta biyu tana farawa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma salati ga shugaban mu da yin abin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Usman ta cigaba da cewa bayan haka ya ku ƴan uwana musulmi da gaske ne wannan wata ta Ramadana wata ce wacce take ce da abin nazari da kuma lura ka kalla mana ai a sauran watannin ma za ka yi aikin alheri ko ba haka ba an ce idan ka shayar da wani ruwa za a sanya ka aljanna ai ba a ce ba an da ce in ka shayar za a baka lada ko bisa wancan hadisin wanda wata karuwa ma ta shayar da karya ko kare Allah subhanahu wataala yake mun sanya ta aljanna ko amma kaga wannan ba ko kwana talatin ne ga su ko ashirin da tara a jere kowane aikin alheri da kai Allah yake ba za mu taɓa bare ce tafi a banza ba min ka maka lada gani saɓanin sauran watannin ba in kai aikin alheri sai a baka lada goma in kai aikin alheri sai a baka lada goma to banda watan ramadana ladan da ake bayarwa a watan Ramadana ya wuce lada goma. Allah ka sanya mu a cikin wanda samu wannan. Ibn ta cigaba da cewa dan uwana ka duba mana ka gani. A watan Ramadana ne Allah subhanahu wata'ala ya baiwa musulmai nasara a yakin su na farko wanda yake shine yaki na Badar. Sai dan uwana karakan nan yakin nan ka kalla mana. Mutane ne 313 za su yi faɗa da mutane dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku ɗari uku nan da sha uku ku ce da nasara akan wannan dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu. Sun yi nasara ko ba su yi nasara ba. Allah ya ce wa laqad nasarakum Allahu bi Badrin wa antum adilla ku tuna mana irin falala da ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya yi muku kan yaƙi na badar kai dai ka san ɗari uku da sha uku ba su kai su iya tinkaran mutane dubu ɗaya ba ballantana da tsoriya amma rahama ta Allah ta cikin watan Ramadana Allah ya ce ku je mun ba ku nasara ko baka ga nasaran bane daga nan ka ƙara gani an tinkarar musulmai na sun ɗauka ko za su iya suka ƙara tattalowa ko yaƙi na uhudu da Allah ya yi ka ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi dan wana ka ƙara daga idanka ka duba abin da ya faru a fatu makka cin makka da yaƙi shi ma ya samu nasara ne a watan ramadana ka kalla yadda garin makka yake ban har koran annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama suka yi daga garin makka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo zai shiga garin makka har yana ƙara waigowa yana ƙara kallon garin saboda annabi yana son garin makka domin anan aka yi annabi har yana fara yace maka ina son ki amma ba yanda zan yi gashi zan fita rufe bakin sa ke da wuya sai ga wahayi daga Allah Allah yake masa innal ladhi farada alayka alqur'ana daradduka ila ma'ad wannan da ya saukar maka da alqur'ani yayi alƙawarin sai ya dawo da kai bai dawo bane ya dawo shi ne ake gaya maka yanzu kwatin maka an yi shi ne shi ma a cikin wannan wata mai alfarma wata kar mutane ya kai ɗan uwana musulmi ka ƙara sawa a ranka wannan wata ne wanda Allah subhanahu wata'ala ke ƙara nauyaya ma'aunai wanda ake auna ayyukan lada a ciki ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke ƙara karanta da al'ummarsa cewa Allah a wannan watan ne yake kira ɓata kan promo ko akwai abu da ake kira wai promo gara ɓata ko arha abinda ake sai da shi naira dubu ɗaya a ce ya dawo naira ɗari bakwai kara ba sa ce wannan ko ba kara ba sa ba to a wannan watan Allah ke gwada kolin lada kawai da ka yi abu kankani dan wana ko da cire kwalba kai akan hanya ba maimakon Allah ya rubuta maka lada goma Allah sai ya rubuta maka lada dubu daya Allah yayi baya ne ko gaba yake gaba Allah yake falala ce gare shi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka sanya masu wanda za su aikata kyawawan ayyuka a cikin wannan watan ya kai ɗan uwana musulmi ka sani wannan wata ta Ramadana ita ce wata wacce ke ƙara natsar da al'umma wata ce wacce ke daidaita mai kuɗi da talaka balarabe da wanda yake ba ajame ne ba ƙarfata yadda mai kuɗi zai dage ya yi azumi haka yi ma talaka za ka dage ka azumi ko ba a wannan kuɗi ba ne yanda za ka kwashe awanni goma sha uku a Najeriya kana yin azumi shi ma mai kuɗi haka zai kwashe. Yanda balarabe zai kwashe yana yin azumi kai ma haka za ka kwashe kai ko akwai bambanci ne a ce balarabe azumin awa uku kai bakar fata kai awa goma sha uku haka ne ina dan uwana daidai ne haka zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya daidaita su kaga sayyidina Abubakar ai da Quraishi ne Bilalu ko bakar fata ne ba habashe ne. Fa'ibul Rumi dan kasar Roma ne. Kuma haka bane. Jika Allah yake azumi daidai za ku ba bambanci tsakani. Dama Allah ya gaya maka cikin Alƙur'ani mai girma cewa inna akramakum inda Allahi atqakum. Babu wani bambanci ko wani fifiko tsakanin ku. Fifiko na nan ne in ka fi babban malamin garin ku jin tsoron Allah to a wurin Allah ka ji. ba ruwan Allah cewa a wannan ya girme ka a a wannan shehi ne in ka fi shehi jin tsoron Allah Allah ya ce a wurin na kamo wannan shehi in shehin kuma ya bi gaba ba za ka kamo shi ba kenan kai da kake so ka je ka shiga aljanna ka dage wurin aikata kyawawan ayyuka ka fi shehin unguwanku ko ka fi ustaz don unguwanku tsoron Allah can ka riga ustaz ko shiga aljanna ko ka riga shehin nan shiga aljanna Allah ka abuta mu da haka ya kai dan uwana da kake sauraron mu yi kokari ka ribaci wannan falala na wannan watan kana mai fatan Allah subhanahu wataala ya baka ladan ka cikakke domin ka san fa akwai wata matsala kwara daya shi yasa ka zo masallaci yau dan ka ji wannan matsalar menene matsalar matsalar ita ce akwai bawan Allah da zai dauki azumi yana ganin kuma yana azumin sai ya je lahira Allah ya ce ban karba ba shi sa kaga iyayenmu da kakanninmu suna faɗa suna cewa Allah ka kiyashe mu kishin ruwan banza me ke jawo kishin ruwan banza ka yi azumi ka je lahira Allah ya ce bai karba ba to mutum ne ya zo yana azumi amma bai daina kiyya ba ya zo yana azumi bai daina gulma ba ya zo yana azumi bai daina sedan zurba ya zo yana azumi bai daina cutan al'ummarsa ba ta yaya kake tunanin wannan zai iya samu ladan azumin na kawai da ya zo lahira kawai sai kaga ya fara cikin wancan ayan da ka haddace wanda Allah yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura za a zo da ayyuka kyawawa na wasu mutane Allah subhanahu wa ta'ala kawai sai yake ai kasani da shi ban karba ba ai wuta kuma da mutum Allah ka ka samu a cikin wannan Allah ka ka samu a cikin wannan ya kai dan uwana da kake sauraron mu sani wannan wata ne wanda in ka dage Allah yake gafarta zunubai dukkan su wai akwai zunubin da ya gagara Allah ne babu wannan zunubin kawai fata da ake yi gare ni gare ka shine ka tsara jagewa wurin neman gafaran Allah subhanahu wataala Allah shi a shirye yake ya gafarta maka al'umma da ta zalunta bisu ka nemi gafaran ka bi su ka nemi gafaran domin haƙoƙin mutane Allah ya ce ba zan yafe maka wannan ba sai ka mayar mu idan kuma mutanen sun riga sun yi nisa ba to yi ta yin kyawawan ayyuka kuma kana tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah mun tuba Allah ka yafe mana ka ji dai wancan hadisin da ka haddace wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan watan Ramadana ta riga ta shiga to dukkanin ƙofofin gidan aljanna za a buɗe ƙofofin gidan wuta kuma duk za a kukkulle su shekanu na aljanai duk za a ɗaɗɗaure su amma kaga shekanun mutane ai ba ta na ɗaɗɗaure su kai kar ka yadda ka zama shekanin mutum ka zama kai ne mai haɗa hukuma kai ne mai haɗa faɗa ka kulla wannan sai tsakanin wannan da wancan ka koma gefe kana dariya ka ce yawwa Allah ya kama su ina kai ne Allah zai kama Allah ya kare mu Allah ya kare mu ya ku ɗan wana a daidai wannan gaban muke roƙon Allah subhanahu wataala da ya gafartawa wannan la'ibi namu da ya rasu da sauran al'umma musulmai da suka gabata muke roƙon Allah subhanahu wataala da ya sanya mu a cikin waɗanda za a yanta su daga bare shiga gidan wuta muke roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa azumin mu kar ya samu cikin masu kishin ruwan banza ya karɓi nafilin da zamu yi a cikin wannan wata ta Ramadana ko ko muke yi a cikin wannan wata ta Ramadana kar ya sa ni aiwar banza Allah muna roƙonka ka azurta mu da hanyar sada zumunci tsakanin ƴan uwa da abokan arzikin mu Allah kar ka sa mu cikin wayanda za su riƙa kudi ƴan uwansu gudun wai kar a zo ballantana ka ce wai za ka taimaki mutum da gero ko masara ko shinkafa na ɗan uwana roƙa Allah ya buɗa maka ta yadda duk wani ɗan uwanka da ya zo shi da masa abin alheri da ka masa wannan abin alherin kofar aljanna ta ƙara buɗewa ga ranka kare ka kuma lada za ka ƙara samu kana rasuwa sai daga ana ce maka malaiku suna ce maka salamun alaikum fadkhuluha khalidin Allah muna roƙonka Allah mun kirawo karkyawawan sunayenka muna roƙonka da tsarkaken sunayenka ka ansa du'a'u addu'o'in da zamu yi a cikin wannan watan da sauran watanni ya Allah Allah ka gafarta zunuban mu gabaki daya Allah kurakuran da muka yi cikin dare ko rana da sanin ko ba da sanin ba Allah ka yafe mana Allah ka fadu mu Allah ka fadu mu ka yafe mana kurakuran mu ka yanta mu daga barin shiga gidan wuta Allah ka shiga da mu gidan aljanna innaka ala zalika laqadir wannan bawan Allah da ya dauki nauyin wannan tafsiri na wannan masallacin muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa alheri sauran ɗan uwa da ke da niyyan haka Allah bai buɗa musu ba Allah muna roƙonka cikin faralanka da taskannin taka wanda ba ta da iyaka Allah ka buɗa musu Allah ka buɗa musu ka taimake su da taimakonka mu ma Allah ka taimake mu da taimakonka innaka ala zalika laqadir abinda muka bar mutum kusa kenan abinda muka faɗa jirgi muna roƙon Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana innahu waliyyu dhalika alqadru alayhi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الحمد لله وما توفيقي الا بالله الحمد لله الذي اصطفى شهر رمضان على سائر الاشهر بتنزيل القران وجعل ليله فيه خير من الف شهر القائل في كتابه العزيز شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اما بعد فيا عباد الله روي عن سلمان الفارسي انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلته وقيام ليله تطوعا وشهر صبر وهو شهر صبر والصبر ثوابه الجنة شهر المواساة من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق وعتق ركبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مسة لبن ومن سقى صائما سقاه الله من حوله شربة لا يظعم بعدها حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره رزق من النيران وقد روي فيما رواه البيهقي في شد الإيمان أن الله تعالى يكتب في كل يوم من رمضان عند الإفطار ألف ألف أتيك من النار وفي آخر يوم من شهر رمضان يوثق بقدر ما أوتي من أول شهر إلى آخره جعلنا الله من عتاق هذا الشهر المبارك إنك على ذلك لقدير بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان حقا إن رمضان شهر تستحل تستحم منه العبرة رمضان شهر بدر وفتح مكة شهر الإيمان الذي قلبت به الموازين حيث علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أن أن الكرامة عند الله في الآخرة لا تكون لغير أهل الإيمان فاطمأنت كثير من القلوب وسكنت به وسكنت في هذه الآخرة النفوس العقيدة الإسلامية التي وحدت بين أبي بكر القرشي وبلال الحبشي وصحيح الرومي أيها الأحبة المؤمنون اغتنموا فضائل هذا الشهر راجين سلامة من الله تعالى حتى ينقضي رمضان وقد غفر لكم فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شهر رمضان إذا استهل فتحت أبواب رحمة وأبواب الجنان وغلقت أبواب النار وسئدت وسئدت الشياطين وكان لله عز وجل عند كل فطر اتاء من النار وذلك كل ليلة جعلنا الله وإياكم من إتباع هذا الشهر الكريم وأسأله الله تعالى أن يعيننا على الصيام والقيام وصلة الأرحام بجاه محمد خير الأنام اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم امنا في اوطاننا واصل اللهم ولاه امورنا اللهم اجعل بلدنا قدنا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل بلد الزنفرة وكفنا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلد برنو امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم انا دعوناك فاستجب لنا دعانا اللهم اغفر اللهم اغفر لنا الزيان اللهم اجعل الجنه منزله ومثواه اللهم تابي بيننا وبينه بالخيرات اللهم بدل سيئاته حسنات وبحسناته انسانا وجازه عنا وعن خدمه الاسلام خيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا أيامنا وتجاوز عن سيئاتنا واعتق رقابنا من النار يوم القيامة وارثنا الجنة بلا عذاب اللهم اجعلنا هجاة المسلمين غير ضالين ولا مذلين عباد الله إن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه فقال جل وعلا في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم